رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم من أقول يا الله سبحانه وتعالى da ya kawo wannan safiya ta lahadi yau mana 29 ga watan safa hijira na da shekara 1442 a gida miladiya yau 17 ga watan 10 shekara ta 2020 daidai mun dawo don karkar karatun wannan littafi a taqasiru fi tarbiyatul aulad wanda mun faro karatun shi a kwanakin baya can muna fatan Allah subhanahu wataala ya sanya mana albarka wannan ita ce zama ta goma sha ɗaya ko muna fatan ta ƙarshe insha Allah ta'ala muna karanto ababen da za su taimaki mutum wurin tarbiyyar 'ya'yansa mun tsaya akan abu na hamsin da takwas za mu je abu na hamsin da tara mali ce man ulbanati min al-khuruj wahdahunna a hana mata su rika fita su kadai yace ko za su je kasuwa ko za su je ganin likita ko makamantan wannan yana da bukatun a samu wani muharramin su su fita tare ya ce sai dai kuwa kai fitan ma kar su riƙa sai dai inda bukata mai tsanani illa lil hajati al muliha haja mai tsanani yayin da kabar mata tana fita ko da yaushe ta je inda ta ga dama to lokacin nan ka buɗe mata alaƙoƙi kuma wanda yake sharri na iya shigowa abu na sittin منع البنات من التشبه بالرجال ومنع البنين من التشبه بالنساء أهانا ماتا يكمنشيشيني هذا مزا أهانا مزا كمنشيشيني هذا ماتا kakka ya da yaron ka ya rika sanya hijabi yaron ka ya rika sanya hijabi yana kamanceceniya da mata ka bude mishi kofan zama dan daudu nan gaba ko kuma yarinyan ka ta rika ɗauko kayan maza coat tana sawa ko tana sa fesin cap ko makamantan wannan ka hana ta mace ta takaito akan abin da yake mata suke sawa ko na yanayin magana ko na yanayin tufafi ko na yanayin tafiya haka nan ma maza su takaito akan abin da maza suke idan wani ya ari turmin wani yana son ya daka to shi tashi turmin za ta salwanta wannan hadari ne kwarai da gaske abu na 61 man'ul aulad banina wa banati min at-tashabbuh bil kuffar ka tabbatar da duk kamanceceniya da kafirai ka nisanta ƴaƴanka da shi mazan su da matan su idan akwai wata riga da kafirai suka sami suna sata to kar ta zo gidanka in akwai wata kalma wacce sananniya ce wurin kafirai to kar ta zo gidanka ba wai kamar yaren turanci ba wannan harshe ne yare ne sai ka ji wani suna cewa harshen nasara ba harshen nasara ba ne yare ne shi wannan ba yi da aibi ba yi da aibi idan Allah ya baka iko ka koyi turanci ko ka koyi faransanci ko ka koyi abin nan yarbanci ko ka koyi hausa duk yarurruka ne wani yare ba yi da fifiko akan wani yare inda ba larabci ba larabci kaɗai ke da fifiko amma da hausa da yarbanci da inyamuranci duk ɗaya ne ko kuwa hausanka tana da fifiko ne akan sauran yarurruka akwai nassi ne da nuna hausa tana da fifiko larabci ne kawai qur'anin arabiyan shi ke da fifiko so da haka wannan ba wai yaren nasara ba ne yare ne harshe ne daga cikin harasa amma in akwai wata kalma da ta sanu cewa kafirai ke amfani da ita ko mushrikai to ba amfani da ita sai ka hana 'ya'yanka kwaikwayonta akwai za ga matasa sai mutum ya sa wata 'yan riga t-shirt haka ta matse shi kuma ta ɗigile masa in ya je sallah ma kana ganin tsagon dubaran sana tsagin da ke bayansa kana gani wannan kaga sallan ma bata yi ba sallan ma bata yi ba to irin wannan an nisanta yara da shi sannan man'ul banin min al-iqtilat bin nisa wa man'ul banat min al-iqtilat bin rijal hana maza su rika cakuɗe ɗeniya da mata mata su rika cakuɗe ɗeniya da maza musamman idan suka ɗan tasa suka kai wani yanayi na shekaru to a rika nuna ma maza ku maza ne kuna nan da alfarmanku na maza mata ku mata ne kuna nan da kamewanku da dattakunku na mata kar a bari su rika cakuɗe ɗeniya ko da yaushe babu laifi in yaran gida ɗaya ne suna iya wasa tare amma mata su taƙaita akan abin da ya shafi mata maza su taƙaita akan abin da ya shafi maza akwai ko gurin abin nan wasanni ban sani ba ko zai kawo shi a gaba ko gurin wasanni akwai irin wasannin da ya kamata a rika bari yara suna yi musamman a tare akwai wasannin da bai kamata ba din yara su yi wasan makaranta a ce wani ga wurin zaman ka ke wance ga wurin zaman ki babu laifi wannan ita ce malama ko wannan shine malami amma idan yara suka fara wasan mata da miji to wannan a hana su wasan mata da miji saboda irin hadarin da ke ciki musamman a wannan zamani da abubuwa suka kusanto da yawa za ga yaran yanzu suna da wayo sama da yaran da abin da yaro ɗan shekara goma sha uku da ba zai gane ba yanzu yaro ɗan shekara biyar ma wallahi zai gane kuma waɗansu abubuwan sai dai a ce ba san filla-filla a kan shi ba ba san shi filla-filla ba amma sun san shi a jumlaci kun fahimci abin da nake nufi ko yawwa الحرص على تزويج الأبناء إذا بلغوا سن الرشد عند المقدرة والحاجة من يوانا أورد يارا عند سن إسا أوليكم أقوي حاليا هكا to kaga tun nesa da kofa za a sanya su akan sana'o'i ke wanda yake idan iyayen suka zama ba su da hali sai dan ya makan sha'uri yana nan an sanya shi akan sana'a ya iya yana dan yin adashi a hankali a hankali a hankali yana tarawa an ɗan sami inda za a ɗan gyara masa ɗaki inda zai zauna to kaga duk wannan yana daga cikin abin da ya kamata a mai da hankali abu na 66 da hudu alhirsu ala tazwijil banati idza taqaddama lahunna man yurda khuluquhu wa dinu idan 'ya'ya mata suka samu mai son su idan yarinyan ka mace ta sami mai so wanda yake addinin shi da ɗabi'an shi an yadda da shi to a aurar da ita ina batu ina ƙara jaddadawa ba addini kaɗai musulunci ce a kalla ba da ɗabi'a kana iya samun wani namiji mai addini gemunsa gemunsa kamar wani tabi'i ya bar gemu ka ga wandan shi ya ɗage gurin tilawa kuwa subhanallahi kai ka ce ɗalibin ubay bin ka'abin wurin tilawa ko ɗalibin abu musa al-ash'ari haka nan ana iya samun mace in ka ganta ta bulbulo hijabinta da niqabi to kawai sai dai ka ce udkhul jannati to amma ba nan take ba meye dabi'a menene dabi'a wannan yana da bukatuwan sai an yi bincike kenan mai zurfi ya ɗabi'un yaro ko ɗabi'an yarinya take yake wani yana da ƙeta wani yana da kaushi wata tana da ƙazanta wata tana da san kai wata cututtuka ga sunan na zuci kuma karka yarda yanzu ka ba da aminci akan na ba da aminci ɗari bisa ɗari kawai ai aje ayi karka ba da aminci dan ana iya zuwa a same ka kai wani malami a ce maka malam da Allah ka je ka nemo min hauri kai kuma malami jikinka na rawa kaga za kulla alkhairi ka je ka ce to na zo neman ma wani aure ni a'a babu laifi ka je wane turo ni in yi mishi aure auren ku ga iya abin da na sani a matsayin shi na ɗalibi na muna haɗuwa a masallaci ko a makaranta ɗabi'unsa na gida ban da abinci akai ban sani ba ɗabi'unsa na neman abinci ban sani ba ku je ku bincika in kun gamsu ku ba shi izini in ba ku gamsu ba ku abin nan kar ka yadda ka je nima saboda ana ganin ka sai a ɗauka shikenan mai neman aure yana da tsarki bayan kuma ba haka bane kai iya inda kuke haɗuwa da shi a makaranta ne kuma a makarantar nan ba zai nuna maka ɗabi'unsa duka ba ita ma wannan ɗalibar taka a makaranta ne ba za ta nuna maka ɗabi'unta ba da haka sai a buɗe ƙofa a je a yi bincike in aka bincika abin da aka samu shi ke ba cuta ba cutarwa ke wani malami ya gaya ma wani ustazu dan an jarabci ustazan wannan zamani da kaushi da rashin sanin makaman aiki tsanani sauri ba wurin zuwa matasa mafi yawan ku tsawon ku na wuce kanku ba iya gaya muku gaskiya ko kun san hadisi kun san waye kun iya rashin kunya me rashin kunya shine duk wanda zai iya tsaya da shi da mahaifin matarsa suna cacan baki yana gaya mishi yana gaya mar yana rashin kunya ne ko cutanka aka yi in dai mahaifin matanka ne ka sun koyar da kai mana in ya hau in ya sako sai ka mishi bayani baba wallahi kaga abin nan da aka gaya maka ba haka bane kaga kaza kaga kaza kaga kaza kaga kaza in bai gane ba ka je ka nemo wani abokin shi zai gane da shi amma wai sai a zauna yanzu mu mu ne yan salafiya da haka mu ba ma kunyan uban kowa kowa muna iya gaya mar magana wani matashi ne ko kawai matarsa ta haihu kawai wai kakanta ta mata wankan jego wai dan mene kakanta za ta mata wankan jego ai shi ganin tsarici haramun ne bai san cewa in ya je asibiti ar ne zai ga tsarecin matan ya sa hannu a tsarecin nata abin da zai yi ba cikin matsalolin da yake ma kila babu bukatu sai an yi haka shi bai san cewa abdaruratu bihul mahzurat ba akan wannan aure ya rabu kawai za a yi matansa wankan jego su mata sun sani idan mace tana sabuwar haihuwa akwai tsarki da ake yi wanda yake in dai sabon haihuwa ce ba za ta iya wannan tsarkin ba sai dai an mata wata tana kuka haka za a yi mata tsarkin in ta samu lafiya ita ta huta kai ka huta a wai shi ne zai je ma matan shi wankan jego a ba ustaz a ina ake irin wannan ganganci ka gani wannan ina faɗin shi ne bil munasaba saboda matasa suna da kaushi kar ka je neman mu wani aure ka ba da aminci a kansa yawwa in za ku cire wannan ɗabi'an da kuka sanya ma kanku ku cire ta gaskiya tsakanin da Allah in an maka faɗa ka karɓi gaskiya in an faɗakar da kai kai godiya ka tashi kai in ma an maka ba daidai bane ka shiga ɗaki kai kuka ka share hawayenka gobe gaskiyanka za ta fito insha Allah amma tsaya ana sa in sa tsakankanin sulki da sulki bai yi ba ko sarka da sulki bai yi ba bai yi ba to shi wannan da wancan malamin ya je nemo mishi aure wai kebul yake samu yana dukan mata da shi don Allah akwai imani a nan ya yi sulhu ya yi sulhu ya yi sulhu kuma sulhu bai daidaita ba menene na duka da kebul tsakani da Allah tsakani da Allah menene na duka da kebul ko kafire za ka buga ai dai ba ka buge shi da kebul ba ne kafiri to wai matarsa ce kuma ya gama dukanta da kebul an jima kuma ya zo yana lallashe baki abin gunin ban kunya gunin ban takaici to abin sattin da shida adamus ta ijalin na ta'ij kar ka rika gaggawa da garajen ka ga sakamakon tarbiyyar da kake yanzu yanzu ko gobe ko an jima dama mun ce tarbiyya na dindindin ne in ka yi shekara ɗaya biyu karka ce to muna da ta yi shekara ɗaya biyu ni ban ga wani canji ba kai ta yi kai ta yi ai na dindindin kai haƙuri ka doge insha Allah ta'ala yaron akwai wani sai gobe ne zai faɗaka sai jibi kai kila ma sai baka da rai sannan zai gane abin da baba nake gaya mu kai dai ka doge kar kuma ka yanke kauna daga rahamar Allah dan waɗansu iyaye idan suka ga yara sun kangari a farko shi kenan sai yanke kauna yana gani shi kenan wannan yaron ya riga ya tafi kenan to akwai yiwuwan Allah subhanahu wata'ala ya aiko da wata kyauta na alkhairi sai yaron ya tuban ma Allah ya dawo kan tafarki madaidaiciya abu na 67 ka sani cewa fa ita nasiha bata taba tosarta bane kwata-kwata da haka duk nasihan da kake ma yaro ko akan ya gyara addininsa ko akan ya gyara rayuwar duniyarsa ko ya iya mu'amala ko ya kyautata ɗabi'unsa to wannan nasihan ba ta faɗuwa ƙasa banza domin idan Allah subhanahu wata'ala ya ga dama yana iya shirta da yaron ta sanadiyan wannan nasihan da kake yi da faɗakarwa in kuma ba haka nan ba to mafi karanci dai kayan ki hanzari a gaban Allah Allah ba zai kama ka da laifi ba shi ne mala ya ce ai ita nasiha ma kamar shuka ce a antum tazra'unahu am nahnu zari'un fannusuhu thamaratuhu madmuwatun bi kulli halin fa imma an tastaq an yastaqima al awlad fil hal akwai wa an kai nasiha nan take sai yaro shari'a wa in ma an yi fakira fi zalika ko kuma akalla ya ta tunanin abin da ka gaya mishi wa in ma an ya kasura bi sababi an tamadi fil batil ko kuma ya dan takaita yu kasira ko ya kasuru kenan ko su takaita bannan da suke yi ko kuma dai mafi karanci dai ka gabatar da hanzarinka a gaban Allah cewa ya Allah na yi bakin kokari na irin yadda annabi Nuhu da annabi Lut suka yi annabi Nuh ya kiran ya ɗansa ƙur'ani ya hakaito mana bai kawo mana irin kiran da ya matarsa ba amma an kawo mana irin yadda annabi Lut ya kiran yi matansa amma duk suka kan gari to kaga akalla dai suna da hanzari a gaban Allah har shi yasa annabi nuhu yake cewa inna bani min ahli wa inna wa'adaka al-haqq wa anta ahkamul hakimi haka ce innahu laysa min ahlik to akalla dai zaka yanke hanzari a gaban Allah Allah ba zai azabtar da kai ba zai dauke ka ka ci amanan tarbiyyar da ya baka ba abu na 68 duk abin da kake dora ƴaƴanka akai na tarbiyya to kuma ka rika taimakon su su yi tarbiyya kar kana tukka kana warwarewa kana tuka uwa na warwarewa ko uwa na tuka uba na warwarewa ko suna warware ma junansu duk abin da ka ce yaro ya yi a matsayin biyayya ga Allah tarbiyya ce to ka taimake shi ka buɗe mishi kofan da zai haka kuma duk wani abu mai kyau shine na 69 duk wani abu mai kyau da yayi ka kiyaye mishi kai ta yaban shi da ita kuma ka rika nuna mishi godiya akan wannan abin da yayi abu na 70 idan al'amarin tarbiyya ya rikice maka ko kana son ka dasda akan wata tarbiyya to ka rika shawartan kwararru kamar yadda muka kawo a cikin shimfiɗa a darasin farko kenan ka rika shawartan kwararru masu da'awa malamai masu tarbiyya waɗanda suka goge akan al'amarin tarbiyya sannan ka rika karanta littattafai masu amfani wanda zai taimake ka gurin tarbiyya littattafai malin ya kawo an san littattafai kamar al'iyar kitab al'iyar na ibn abid duniya littafi ne da zai taimake ka gurin tarbiyya akwai tuhfatul maulud fi ahkamil maulud na ibn qayyim akwai al-mas'uliyya fil islam akwai atharu tarbiyatul islamiyya fi amril mujtama' duka wannan littattafai guda biyu na abdullahi qadiri akwai tazkirul ibad bi huquqil aulad na abdullahi aljarullahi akwai akwai al'aulad wa tarbiyatun fil islam na muqbil muhammad muqbil akwai nazarat fil usrat muslima na Dr. muhammad bin lutfi as-sabbah akwai da littafan tarbiyya bela adadin suna nan ana bincika su zaka same su da littafai na tarbiyya akwai irin su kaifa nurabbi auladana duk ma sun fi waɗannan saukin samuwa kuma sun fi wannan saukin karatu wannan malamin Allah ya gafarta masa jamil zainu ya yi littafi kaifa nurabbi auladana ya za mu tarbiyyanci 'ya'yanmu hanyoyi ya kawo yadda za ka bi ya yi kuma wani littafi nida'un ilil murabbiyin wal murabbiyat akwai da takai 'yan ƙanana waɗanda yake ba ba sai kai zurfin karatu ba za ka karanta ka ga waɗanda suka yi zurfin karatun su suka takaito maka suka rairayo maka in ka bi su insha Allah ta'ala za ka sami kofofin tarbiyya da yawa ba wai ma sai lalle kawai littattafan da aka yi maganar tarbiyya kadai ba har littattafan da suke magana akan tarihi littattafan tarbiyya ne inda ana karanta su da buɗaɗɗiyar zuciya kuma ka rika halarto da falalan tarbiyya shine na saba'in da biyu falalolin shi mun yi magana akan falalolin tarbiyya a baya sannan karka hararo matsaloli da ukuba da Allah zai mu mutum idan ya sakaci akan tarbiyyan ƴaƴansa ƴaƴan nan dai naka ne duk yanda aka aka ko komo dai naka ne ka gani to da haka rashin tarbiyyar su kai zai fara ɗanɗana mu kuɗa sannan al'umma su ta Allah wani a ƙarshe dai na saba'in da bakwai kwalasatul ƙaul fi tarbiyyatul aulad an yas'al walid shine kowane uba ya baza ƙoƙari fi jalbi ma yanfa'uhum duk abin da ka san zai amfani yara ko a rayuwarsu ko a addininsu to ka samar da shi wa daf ko wa daf'i ma yadurruhum duk abin da kasan zai cutar da su ko a rayuwarsu ko addininsu ajilan wa ajilan ko a nan duniya ko a lahira to duk abin da zai amfane su a duniya ko a addini ko a duniya ko a lahira ka samar da shi duk abin da zai cutar da su a duniya ko a lahira ko a addini ko abin nan kai bakin kokari garin katun kuɗe musu waɗannan abubuwa waɗannan su ne matsaloli guda saba'in da hudu baya ga kwarakwarai kusan guda talatin da malin ya kawo akan al'amarin tarbiyya kuma da wannan mun karkar karatun littafin insha Allah ta'ala muna fatan abin da muka faɗi daidai Allah ka ba mu lada abin da muka kuskure kuma Allah ya gafarta a kafin mai da al'amarin ga masu ita akwai waɗansu tambayoyi nan da aka turo mai wanda tambayan farko tana magana akan irin ya shak mun karanta cewa mafifi mafi yawancin manyan malaman duniya magabata manyan malaman duniya magabata za ga iyayensu mata ne ke tarbiyyantar da su waɗansu sun rasa iyayensu waɗansu iyayen sun fita neman ilimi to amma mu ga san ‘ya'ya wanda ya wuce iyaka na fitowa daga iyayenmu mata ita ce tarbiyyar da na ba da amsa a cikin karatu a kuskuren da na ba da amsa a cikin karatu in ba kuma manta ba to akwai wata tambaya ne da take cewa ita kuma da Allah malam ya za a magance matsalan kwaɗayi ita ma na ba da amsanta a cikin karatu ga wata tambaya take cewa da Allah alga ta malam ya za a yi mu cusa ma yaran mu san annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to kaga san annabi sallallahu alaihi zai taso ne ta hanyar karanta tarihinsa tsabtatacciya mai tsarki mai kanshi mai daɗi a karanta tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama kuma a rika fito da tsabtan ɗabi'unsa da nagartansa da ƙwazansa da inda yake tsananin san al'ummansa da yadda yake tsamar da al'ummansa daga azabu da fitintunin duniya da azabar lahira da yadda yake fifita al'ummansa akan maslaha har ranar tashin alkiyama da rubuta tarihi ko kuma yin musabaka akan tarihinsa da ɗabi'unsa misali a ce ga waɗansu sai a ɗauki wani littafi da ke magana akan ɗabi'un annabi sallallahu alaihi wasallama kamar kaga akwai littafin akwai littafin da da suke magana akan annabi sallallahu alaihi wasallama akwai ashama'il muhammadiyya na al-imamu tirmidhi ko akwai alfusul fi siratul rasul na ibnu kathir littafi ne na tarihin annabi ko mai daɗi yana da daɗi yayin da kake karanta shi a takaice ne kuma ya zuba abubuwan a karkashin manufofi sosai akwai wannan kundi makarim abin nan nadratun na'im fi makarim akhlaqir rasul alkarim kundi ne encyclopedia ne akan annabi sallallahu alaihi wa sallama da tarihinsa gabaki ɗaya da ɗabi'un da ya tabbatar a duniya da ɗabi'un da ya yaƙa a duniya kaga yana da mahimmanci akwai wani littafi ɗan ƙarami bai wuce shafi goma ba bai ma kai ba na Uthman bin Fodiyo a khalaqur rasul ko a khalaqun nabi sallallahu alaihi wa sallam akwai da littafin da aka rubuta akan annabi sallallahu alaihi wa sallam a karanta su kuma a riƙa yin musabaka akan su a ce wanda ya kwaikwayi ɗabi'u guda goma a ciki za a ba shi kyauta iri kaza kun ga a izala mun fitar da wannan musabakar shekara kamar shida da suka gabata lokacin da kasashen tura suke ta jin zarafin annabi sallallahu alaihi wa sallam sai izala ta fitar da cewa to ai rubutu akan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ta faɗo dan su sharaɗai guda goma sha ɗaya abin ban al'ajabi shine kusan mutum goma sha ɗaya suka yi wannan rubutun in Allah ya so ba daɗe wannan ba za a zo a raba musu kyaututtukansu kyaututtukan ne ba su kai irin abin da aka so ba an so ne a kyaututtukan gwargwadon darajar wanda aka yi rubutun saboda shi bi abi hu ummi sallallahu alaihi wasallam alaihi amma mai martaba sarkin zazzau shehu idris allah gafarta masa shi kadai ya ba da gudunmuwa kan wannan shi kadai a'a ba shi kadai ba afuwan sai abin nan subhanallah wannan dattijan arziki ya rasu wanda muke sallah da shi anan shatiman zazzau allah ya gafarta masa duk aikin alkhairi sai ya zama na ɗaya a ciki shatima shi ne ma mutum nan ba wanda ya fara ba da gudunmuwa naira dubu ashirin a wannan abin nan mai martaba sarkin zai zai ba da gudunmuwan dubu ɗari biyar akan an shirya musabaka saboda ba manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama kariya mutum goma sha ɗaya har da mata na daɗe ina musu addu'a ta alkhairi yana nan musabakan da littattafan da suka rubuta kuma malamai bakwai muka samu a garin nan suka bibi waɗannan littafan malamai bakwai jajirtattun malamai akwai shugaban majalisar malamai na jihar kaduna malam aliyu talas akwai malam bashir lawal akwai malam akwai dai yan uwa malamai sosai jajirtattu wanda sun kware wurin iya bincike suka fitar kuma suka yi suka fitar da maki yana nan da na ɗaya da na biyu da na uku za a fitar da kyaututtukansu to wannan yana taimakawa a gane waye annabi kuma a yi competition a kan aikata abin da annabin ke yi duk yana taimakawa cikin ababen da idan an yi su za a sami cusa ma yara san annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wayan sun yi tambaya akan yaron da ya riga ya fara shaye-shaye ya za a yi a shawo kansa to na farko dai a yi ta addu'a na biyu a yi ta faɗakar da shi shi ma mun ɗan ba da irin wannan amsa a cikin karatu a nuna mishi tasirin hankali da aibin rashin hankali da irin miyagun makoman waɗanda suka yi ci shaye-shaye ba mu taɓa ganin wanda yake mashayi ya yi wani abin amfani da duniya ta yaba ba ballantana addini kun taba ganin wani limami mashayi a ce kuma ga nan wiwi yake sha amma limani kun taba gani a ce dan wiwi ne ko dan giya misali in ma an yi kuskure an samu wannan sai da kasashen turawa ko inda ba su da abin nan shi ma ba zai kulla komi ba ba zai kulla komi ba to a nuna mishi irin waɗannan abubuwan taujihat din a kuma yi ƙoƙari gwargwadon iko a sadar da shi da mutanen kirki a sa ya rika zama da mutanen kirki in kuma wannan ba zai yiwu ba to a canza mishi a canza mishi wurin zama in akwai aminci yana zaune a gari kaza ne a mai da shi gari kaza kila a can akwai tarbiyya wanda ta fita nan in dai aka samu aminci in ya tashi daga nan ya koma wani wurin to zai fi aminci zai fi samun tarbiyya to babu laifi a kai shi irin can irin da yadda annabi sun ya bada labarin wanda ya kashe mutum 99 aka ce ya bar garin ya koma wani gari hakanan kuma ya zo a cikin hadisi cewa idan aka samu wani yaro ya yi zina to akwai tazaribu amin a kai shi gidan yari na shekara ɗaya ko ya bar garin da ya na shekara ɗaya akwai irin waɗannan abubuwa to akwai kuma tambaya take cewa a ya za a yi yaro ya taso mai ladabi da biyayya mai jin magana mai nutsuwa shi ne da abubuwan da muke karantawa yanzu ai bin waɗannan abubuwan da muke yi din da kuma yin istighfari akan kurakuran da suka faru kafin aure da kurakuran da suka faru lokacin sha'ani da bukunkunan auren da irin kurakuran da suka faru a yayin zamantakewan gidan auren da yin istighfari akan mummunan tarbiyyar da aka yi ma 'ya'ya in an musu mummunan tarbiyya saboda kaga abubuwan da muke karanta yanzu ai kamar da zamu bayani a ƙarshe tarbiyya ba ta rana ɗaya ba ce lokuta ne tun kafin a yi aure har ya zuwa bayan an yi aure har ya zuwa yara su zama manya to an yi waɗansu kurakurai a baya tun kafin a yi auren an ta kurakurai aka zo lokacin biki an ta kurakurai aka zo zaman auren an ta kurakurai to sai ya ce istighfari a kuma ɗauki mataki na aiki da irin waɗannan abubuwa da muke karantawa wata tambayan tana cewa wai wata shawara za a ba samari da 'yan mata game da tattali ko tanadin tarbiyya to shawaran dai na daidai iyaye su himmatu gurin tarbiyyantar da abin nan ilmantar da 'ya'yansu al'amarin tarbiyya iyaye su sa himma sosai kuma su sani cewa tarbiyya fa ana yin ta ne dindindin sannan a makarantun islamiyya zai kyau a samar da darasin tarbiyya sosai a cikin darasin tahzib za ga a makarantunmu nan akan yi nurin dilala to an raba da wannan ya kamata tun daga aji hudu aji biyar aji shidan yara a samar da darasin tarbiyya musamman in ma babu littafin da ya dace da yanayin yaranmu to a samu wani mai himma ya bibi littattafan tarbiyyar ya fitar da wani littafi ko da kamar girman wannan ko bai kai wannan ba littafin tarbiyya ne tun daga aji hudu yara za su fara yi aji biyar aji shida lokacin da yarinya za ta fita daga makaranta ta riga ta san tarbiyyar nan wanda zai hada har zamantakewan gidan aure da sauransu sannan cikin abubuwan da za su taimaka ma samun tarbiyya kai karan kanka ka zama mai tarbiyya idan ka zama kana da tarbiyya to ɗabi'unka kawai zai ta karanta ma yaran ka waɗansu abubuwa da yawa amma in baka da shi kaga abin zai yi wahala hakanan kuma kai aiki da abin da ka sani na gaskiya ka cire son kai da san rai kuma a rika karanta tarihin magabata kamar yadda muka kawo kuma a yi ta addu'a za ga annabawan Allah da dama da mutanen kirki suna yin addu'a rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati ya'yan ma yana musu addu'a Allah ya taimake su rika tsaye da sallah ka gani rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyiba tun kafin ma a samu ƴaƴan ana ta addu'a akan samu mutanen kirki wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilayka ga yana mutanen kirki sukan ta yin addu'a to duk wannan na daga cikin dai shawarwarin haka a takaice kuma a gurguje da haka a ƙarshen ƙarshe ga baki ɗaya idan mun kalli abubuwan da muka karanta tun daga farko har da shimfiɗan da muka yi za mu fahimci dai abin da ke taimakawa a wurin tarbiyya na daidai a san tarbiyya a santa in ka santa za ka fi saurin aiki da ita na biyu kai bakin ƙoƙarinka kana aiki da abin da ka sani amma yana da buƙatuwan jihajiyar cewa da yi da gaske ba sana'ar ragwage ba ne ba sana'ar masu son kai ba ne sannan abu na gaba ka riƙa neman taimakon allah kar ka wadatu da wayanka ko dubaranka kuma raba da haka ka rika shawartan ƙwararru masana akan al'amarin tarbiyya sannan abu na gaba za ka fahimci cewa sai ka haɗo kusurwoyin tarbiyyan gabaki ɗaya a waɗansu kusurwoyi a kota wata ƙofa a gida ake yin ta tarbiyya wata ƙofan a makaranta wata ƙofan a masallaci wata ƙofan a anguwa wata ƙofan a rediyo wata ƙofan ta waya to sai ka haɗo waɗannan gabaki ɗaya ka yaƙi kurakuran da ke ciki ka daidaita daidai ɗin da ke ciki sannan mu fahimci cewa fa tarbiyyar nan tun kafin a yi aure ne mun karanta a cikin littafi cewa tun kafin ma ka auri uwan ɗa za ka fara tarbiyya la shakka idan uwa ta zama nagartacciya to ɗa zai samu kofan shirya in uba zama nagartacci ɗa zai samu kofan shirya in aka rasa wannan to sai dai wani al'amari daga Allah kuma sannan kuma ku lura duk wata matsala sai ka ji an ce tsakaitawa ita ce tafi baya da ma'ana sai ka ji an ce kar a tsananta ma yaro kar kuma a sakin mishi kar ya shagaltu da caɓa kwalliya da kyale-kyale kar kuma ya zama kazani kar a kausasa mishi harshe kar kuma a komai sai gadi ana son tsakaitawa khairul umuri awsatuha so ala ayi hal da wannan abinda Allah subhanahu wataala ya kadirin faɗi kenan abinda muka faɗi daidai Allah ka ba mu lada wanda muka kuskure Allah ka gafarta mana wa sallallahu mubarak ala nabiyil karim fa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik to amin Allah ta'ala ya saka mu kuma ba mu kwana faruwa da bidda kuka saurara kuma muna gode ma Allah da ya kawo mu karshen wannan daura da aka shirya ta bai tafi da muna fata Allah ya ba mu ikon gyarawa amin
ya ta musamman ga shi malam da jajirce ya ba da lokaci ya ba da kokari da himma wajen cewa wannan karatu an fara kuma har an kare ta muna fata Allah ya saka mishi alkhairi kuma albarkaci da ba shi idan ya yi akwai takardu da aka yi ko masu yawa wanda yake ya da yi su godiya ne da alƙawari na fata alkhairi wanda yake ba sai an karanta ba amma dai wannan ya nuna cewa yan uwa sun ji dai matuƙa ina jin wanda ke hantuna kawai na yau ba za su da zai kan guda goma ba a wancan zama kusan kowane zama ba za ka rasa guda uku wanda ke nuna godiya da fatan alkhairi da roƙon kuma a wannan sashi da shi da daurori wannan masallaci da ci gaba da ainihin shi da daurori da suka danganci wannan mutum ne wanda muhimmancin shi Allah ta'ala ya saka mu kowa da alkhairi cikin wanda dole a sanya su cikin godiya akwai malam Umar Haku malam Jama malam Abubakar da sauran cin sauran abokansu wanda yake kusan suka jajirce wurin ganin cewa an samar da wannan fikira kuma hanya kasance a cikin aiki sannan godiya ta musamman ga ɗan kwaliti ko kuma sashi na musamman da ke kula da shi da dabbobi da darussa na musamman a wannan masallaci na jami'a abdullahi bin abbas wanda yake suka yi ta kai goro da mai da dagewa da himma wurin ganin cewa wannan daura ya tabbata kuma an fara da kawo wannan lokaci musamman irin su malam abubuwa jibril su malam abubakar siddiq su malam ibrahim su malam anas musa su malam ahmad tijjani balalau da su muhammad sani lawal ko da sauran yan uwa wanda suka yi ta kokarin ganin cewa wannan daura ya kan kama kuma bisa tsarin cikin taimakon allah allah ta'ala ya saka kowa da kai su ma masu sauraron ga malaman wannan suna ta zuwa su ake farawa da su ake gamawa da su shugaba na yana zaune ya zo a kusan kowane lokaci in ba mutum ya zo ba yana nan muna tare da shi ba ma wannan daular ya nuna duka sauran daurori muna fata Allah ta'ala ya sa kama lafiya ya sa kama kowa da kai da wasu 'yan sanarwa kamar haka na farko wannan karatun da ake yi kamar yadda aka ambata cewa za a sanya shi a guri na whatsapp ta yadda kowa zai iya samun audio don a rika sauraro ana muraja ana gari da daga baya sannan kuma tare da ya da sauran yan uwa don saboda alkhairi ya zama ya yawaita wannan gurbi idan ba ka cikin gurbi na whatsapp ko channel na telegram a wannan masallaci na makon wajen na abbas da wannan lambar wanda na yawaita shi da ya subscribe wannan lambar da kuma youtube channel da na telegram insha Allah ta Allah ka samu wannan karatun cikin har wanda aka su na baya da lambar 070372347160703723 4716. Uh, sannan da biyu akwai magana da certificate da aka ce za a bayar da wanda suka yi rajista a tun a farkon wannan daura za ka yanzu certificate suna su kammala suna kasa an kasa shi da shi biyu a maza sun da insha Allah ta'ala za su wanda ya sanya ya rijista ta wancan kofa zai zaga a kokari mutum ta wurin lokaci da za su wani kawai a kira sunayen a yadda za a raba cikin kankan lokaci mata kuma da su fita ta wannan kofa akwai hizba su ma wanda ba su raba wasu wanda sani da yanzu insha Allah ta'ala
ko kuma su 'yan hisban su shigo ciki na matan mu maza in muka fita su matan sai a ba su a ciki
mata su a ciki wacce da san tayar da ta yi an tashi kawai ta kan kira kashi biyu da biyu za a kira sai cika da sake da ta a sannan da wanda su ke son su yi wannan karatun cikin da aka yi duka na bidiyo ke so da za ka yi wani magana ko wani ya tambaye ka ko kuma kai ɗin da nan ko zuwa shekara nawa ne kana so ka yi shi wannan karatun cikin a yanar gizo idan ka je science park na youtube ka chekin a tafsir ethiopia a tafsir ethiopia a tafsir ethiopia da hausa hausa ko za ka ga su su zama maka insha Allah ta'ala sai ka yi wanda kake so ko ka sauke wanda kake so ka sauke sannan ba bayan wannan din farko a su karatuttuka da suka shafi wannan masallaci da daurorin da ake su a baya za ka iya sace su a channel na youtube na ainihin hausa tv insha Allah ta'ala da sauran da ba su za ka same su a cikin wannan channel an rubutu tambayoyi amma gaskiya saboda da lokaci ya ja sosai wa in kana akwai masu muhimmanci amma dai ina ganin mu yi haƙuri kamar yadda aka ce tafiya ba abu ne da lokaci guda ba ba na rana ɗaya ba ba daura ɗaya ba za mu yi haƙuri saboda yanayin lokaci kuma matsaloli insha Allah ta'ala ba ne da zuwa lokaci na gaba kuma kamar yadda aka yi hukun insha Allah wannan shi ne na farko a wannan bane kuma insha Allah wala suna ta kowa lokaci bayan lokaci gwargwadon bukata Allah ta'ala ya mana ta kowa.
Shukran da
tuwon shugaba ya ce wani abu to eh a zai kyau zai kyau sai shigo sai ya rage So a ƙarƙi gaba ɗaya za mu roƙi shugabanmu kuma babu kuma Muhammad Sani Abu da shike mana da fatan alkhairi sannan kuma ya karanta mana su hana kama mu bihamdika da ƙarshe.
eh gaskiya ne Karmaka Allah.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه من شر من شر أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم جماعة an ce yi fatan alheri ne kuma in rufe wato ina fata wannan mu'allif wannan mai rubuta littafin Allah ya saka masa da alheri Allah ya biya shi da aljanna shi kuma malam da ya yi kokarin karanta mana Allah ya saka masa da alheri ya kara masa wasila ya shirya da zura'a da an ce in taliki ne na fi fitar da wuraren taliki a da na yi to ba ce in taliki ba amma a yi man haƙuri in yi ɗaya tak an yarda a ba sa ne ba fani karambani ne domin ina tafi ina ganin ta aliki akwai batun ba da hanci gaba da mama wanda tun farko a ko a darasin farko wannan ina ganin akwai abin tattaunawa a kai ba da mama ga ruwa ba ya zama hanci domin in ka ji yaro na kuka magana yake yi akwai abin da ya dame shi uwa tana ganewa yana jin bacci ne zai kuka yana jin yunwa ne zai kuka wani abu ya cije shi zai kuka ko sauro ya dame shi zai kuka to wannan kuka magana yake sannan malaman tarbiyya sun ce wannan kuka yana buɗe masa kwakwalwa musamman kukan farko sadaka bai zama ba da hanci yana nuna bukatansa ne ba ya zama ba da hanci cewa wani magana yake yi uwar tasan da ta ji kukan shi sai na ƙarshe ne wannan na farko ne na tsallake wancan dun ba a sani ba na ƙarshe ya kawo mana haramci mace ta sa kayan maza hakika manzo Allah sallallahu ya hana ya haramta ba ya halatta namiji ya sa kayan mata ko mace ta sa kayan maza akwai la'ana a kai amma akwai wando ga mata to shi fa mata masu wando ko na yanzu ɗaya wanda ba ta da wando ba na maza ba ne a kayan maza ne ya halatta mace ta sa wando a shari'ar musulunci amma bai halatta a ga wandonta shi ke nan ta aliki na wasu ba hannun Allahumma wa bi hamdika ta da Allah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk malamai Allah ya saka da alheri Allah ya saka da alheri asa Allah ya saka da Allah ya karba
jimali ko dai karatun kitabun tauhid da ake yi a masallacin albarka wajen ranar asabar ko kuma wadansu muhadarun da sauransu idan ka shiga kai sacin agogo www.darulfikir.com ka yi taifin shek abubakar jimali gina da zariya insha Allah za ka ga da waɗannan karatun suka da waɗansu ma wanda ba su ba